الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم صلى الله الحمد لله صلى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ حبري لنا بهذا المحضر فالتطافي بنظرة تأتي لنا بالظفر
حرف اللام علف حرف اللام ألفي
زبوري وتوراتي وذلك لم يزل مديه الإمام الحاشمي منتهى العمل قصوري عن الطاعات يجبر كسره بمده همامي فالمحبة لي عمال قصوري مدين الشام كوس وطيبة وكوله قد تهيا بذكر الذي كمل أجاوره بكوس وبطيبة وأبصره بالنور والقلب لا المقل أهاوره بالمده والقلم الذي يزهرف أمداه له نهج من وصل شفيع الورى كل حياتي وإن أمت وذلك حسبي وولي بغيتي شميل أيا سيدي نزل العواتك يا خير من يجاب إليه البيد يا خير من نحال فمن بد فمن بدا الكونين لم يعل ناقة أبر وأوفى منك يا خير من بذل فمن بدا الكونين لم يعل ناقة أبر وأوفى منك يا خير من بذل فمن بم- فمن مبدأ الكونين لم يعل ناقة أبر وأوفى منك يا خير من بذل ففيك مديه وفيك مطامئه وأرجو غنى الدارين والعلم والأمل ومغفرة من كل ذنب وستر ما تدنس- تد- تب- تضمن السر والهداية والجزل وبارك رب العرش في كل ما لنا من أهل والأولاد وكل الذي وصل وإن لم تداركني فأرشي ساقط فإني قد أكسوت في الذنب والزلل ولم أرجو إلا أن أحمد شافع لمن قال سطرا في سناه وما أمل فإن لم يكن قد صح أنك لقد جرى به مثل والأرب ما غير المثل وإني عليك وإني على ما قد جنيت متيما أسر غرام فالفؤاد بكم قتل وإن لم تدم وإلا ولم تدم الطاعات مني تكاسلا ولكن لي أزما عليه ولا حول أزمت على فعل الأوامر تاركا جميع النواهي والفؤاد بك اتكل وثقت بربي والأمين وسيلتي أجرني غريبا في جوارك قد نزل عليك صلاة الله ثم سلامه وعال وأصحاب هداتي إلى السبل نعم
حرف اللام ألف حرف اللام حرف اللام
نعم حرف اللام shehu ya ce
zaburi ce zabura zabura nawa wa taurati da taura nawa wa zalika lam yazal madihul imam al-hashimi madihul imam al-hashimi shine yaban ba hashimin dangi ma'ana littafi na abun rubutu na abun rubuta ta abun karantawa ta zabura ta da taura ta yaban ba hashimin dangi annabi muhammadu wanda shine kuma wato muntahal amal mutukar karshen buri nawa yabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika lam yazal wancananka kuwa babu yana gushewa abin karshen buri na shine yabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam qusuri an ta'at shehu ya ce takaitawa ta a bisa da'o'i na Allah yujbaru kasruhu Ku- ana kulla karayar nan nasa bi madi humami da yabon bujimi shine annabi Muhammadu fal muhabbatu li amal yace kaga soyayya kuma a soyayyan manzo Allah a gare ni shine aiki na qusuri madinu shamu yace kuma wato kusuri kitanguna na Madina Sham birnin nan na Sham kusun da kuma na Kusa wa taibatun da Daiba wa kaulahu yace yace wa wa kaulahu da kuma kaulaha ko ko kaga kaulaha qatta haya bi zikrin ladhi Lazikamul kamu haƙiƙa tana rayuwa da ambatan wannan da ainihin ya cika.
ujawiruhu bi kusa Ujawiru ina makotaka da annabi Muhammadu ni ko ina kusa.
wa wa bi Shi daibatin ko manzon Allah yana ɗaiba yana can madinatu.
wa absuruhu bin nuri Ina gano manzon Allah bin nuri da haske.
wal qalbi Da lal zu- muqal walƙalb- da zuciyata ina hango shi lal muqal ban ce maka da ƙwayar idanuwa ba daga nan ina hango shi a zuciyata da kuma hasken da nake tare da shi na muhabba ina ganin annabi ƙuru-ƙuru
uhawiruhu kuma ina bil majid kusa shi kuma yana madinatul rasul sallallahu alaihi ina hira bihi da ina da manzon Allah bil madhi da yabo wal qalami allazi Arifu yuzahrifu amdahi amdahi da kuma alƙalami na wanda yake ƙawata yabanni na ga manzon Allah lahu nahaju man wasal tafarki na wannan sai sadu da annabi lahu ya tabbata gare shi shafi'ul wara shi manzo Allah mai ceton talikai ne kulli hayati to shafi alwara kenan ko shafi yawa shafi alwara ya mai ceton talikai na kiraye ka na roƙe ka
kulli hayati zama mai taimako gare ni mutuwar rayuwata in amut kai ko na mutu ya shafi alwara zama mai taimako gare ni wa zalika hasbi wancanan ka ko shi ne ya ishe ni ma'isata kenan taimako da ceto na manzan Allah.
wa wali bugyati shamil Sannan ko samun haka ga manzan Allah Shamil ya gama bugu ya ti bukata tali a gare ni.
aya sayyidi najlal awatiki Ya shugaba ɗan atukoki gansu.
Mm.
Ya shugaba annan Muhammadu ɗan atukoki goma sha uku nan uku, uku halaye goma ammomi.
khaira man yujabu ilaihi albidu khairu fiyayyen man yujabu ilaihi albi dan atukoki akwai atikatu binti ya khaluda atikatu binti amru bin sa'ad sai ta uku atikatu bintu ubaida sai ta hudu atikatu bintu yani mariya sai atikatu binti abdullah sai atikatu bintu wahabin sai ta ainihin wato bakwai ita ce atikatu bintu murrata bin hilal sai atikatu bintu adin atikatu bintu addi ita ce ta takwas sai ta tara atikatu bintu galibi bin fihir sai kuma ta goma atikatu binti sa'ad bin huzail sai ta sha ɗaya ita ce atikatu bintu kahilu bin azrata sai ta sha biyu ita ce atikatu bintul asad sai ta ƙarshe ta sha uku ita ce atikatu binti bintul muzar to wa'annan su ne atukokin na manzon Allah da ake ce masa ɗan atukoki Mm.
ɗan atukoki
khaira man yujabu ilaihi Na faɗa albidu atika kuma abin da ake nufi da atika ko awatiku jam'u atikatin atika kuma mace mai daraja mai alhairi abar kwabawa da kanshi na girmamawa ita ce atika na ya fiyayyen wannan ake yanke jejijjika zuwa gare shi don ziyara ya khaira man nahal ya fiyayyen wanda ainihin yake abun haihuwa wannan abin baiwa mai baiwa fiyayyen mai baiwa wanda dai ya baiwa manzo Allah ne mafificinsa a cikin halitta
famin bada'il kaunaini famin mabda'il kaunaini tun daga mafarar nan ta kasantattu lam ya'lu naqatan wato ainihin babu wani wanda ya hau taguwa abaru mafi alkhairi wa aufa mafi cika alkawari min minka kamakka ba wani wanda ya hau kamakka ya khaira man badal ya fiyayyen wannan baiwa ga halitta sallallahu alaihi wa sallama fa fika madihi cikin ka ne yabo na yake wa wa fika matani sannan haka lamarin yake cikin ka ne madan mana na take wa arju gina darai ina kaunar samun wadatar gida biyu duniya da lahira wal ilma ina kaunar samun ilimi duk daga gare ka wal amal ina kaunar samun aiki da ilimin Mm, mal ilmu illa al amalu bihi mm.
to ina ƙaunar samun ilimi kuma ina ƙaunar samun aiki da shi shehu ya samu Allah ka ba mu amin ba ilimin ba aiki da shi Allah ka ba mu ikon amin abin da muka sani mu aiki da shi kuma ya sanar da mu wanda ba mu sani ba amin na'am wa magfiratan min kulli Zambin zambin ina ƙaunar kuma samun gafara daga dukkanin zanubi wajen Allah da albarkacin manzo Allah wa sitra ma ta zammana sirri ina ƙaunar samun suturci abin da zuciya na da sirri na ya ɓoye wal hidayata ina ƙaunar a suturta mu mm, yawwa wali hidayata ina ƙaunar samun shirya wal jazal da kuma gwaggwaɓar baiwa daga gare ka ya rasulallahi wa baraka rabbul arshi fi kulli malana Ubangijin al- al'arshi shine Allah muna roƙonka muna roƙonsa ya yi albarka cikin dukkanin abin da yake gare mu min ahlin na daga ahali wa auladin wa yayaye kulli allazi da wasal duk wanda isa da mu Allah ya albarka gare shi amin wani albarka amin ce ya roƙa mana mm, duk abin da ya mallaka ya roƙi Allah ya yi wa abin albarka mm.
ko menene daga masoya da yayaye da mataye da kowa da kai masoya da suka zo da wannan ma ba su zo duk dai Allah albarka amin wa in lam tudarukni na'am shehu ya ce idan baka riskar da ni ba ya rasulallahi fa arshi to sakitun gado na kuwa karyayye ne faɗaɗɗe fa inni qad aksautu fi zambi domin ni haƙiƙa in yan na yawaita a cikin aikata zunubi wa zalal da tuba-tubai wannan tawaru'u ne ولم أرجو إلا أن أحمد ba zama شافئ ina ƙaunar komai ba face cewa dai annabi ahmadu ya zama mai ceto gare ko ya zama mai ceto لمن قال سطرا ga في wanda ya سناه faɗi sadara ɗaya tak fi sanahu cikin yabansa وما أمين ko da bai aikata komai ba sai bai ɗaya an gama ya zama mai ceto gare shi yana yana magana izo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya faɗa Mm. من مدحني ولو ببيت كنت له شفيعا يوم القيامة to wannan ceton da wannan alkawarin na wannan hadisin shi yake nema Allah ya tabbatar mana da shi آمين a wata ruwayar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bi ni ko da baiti ɗaya ne zan zama mai ceto gare shi mai shaida gare shi ranar alkiyama man madani walau bi baitin kuntu lahu shafi'an wa shahidan yawmal qiyamati annabi ne zai yi shaida ga mutum da imani da kadaita Allah a gaban Allah صلى الله عليه وسلم kaga ruwa ta sha gaske to Allah kai mana haka آمين فإن لم يكن قد صح عنك لقد جرى ko da dai ya zama ba wato ko ko da abun bai inganta ba an yi yabo ko abun an yi ne gashi nan dai irin dai wato ba ba mu sani ba dai za a yi dai su- shauƙi dai ya sa an yabo ko da abun ma bai zama eh, sahihin ba ma Eh, ma'ana yana ba sa hadisin ba fa yake nufi wa irin kaga yanzu wani zai yi rubutu ya yabo ya dan ya dan lam yakun qasah lam yakun sahihan
لقد جرى به مثل an ka ya daga gare ka dai hakika misali ya ya riga ya gudana والأرب larabawa Ma kuwa gayyarul gayyarul masal.
masal babu ba so wato gayyara canja misali ba in an yabe su su yi baiwa مم.
yawwa innal araba idza mudihu badalu wa idza badalu jazalu مم.
in dai an yabo larabe zai baiwa to in kuma sun tashi yin baiwa da sababin yabo suna kaurarawa yawwa to shi ko annabi shine shugaban masu baiwa shine shugaban larabawa سكي.
saboda ka in dai an yabo manzo Allah to an haye صلى الله عليه وسلم.
Allah mun gode الحمد لله وإني haƙiƙa ne على ما قد جنيت a bisa abin da na lasa na daga laifi متيم duk da haka abin bautarwa da wahalarwa ne da begen manzo Allah أسير غرام kuma ni abin ri- riba cewa ne na bege فالفؤاد بكم قتل zuciya kuma nawa an kashe ta bikum da ku da sababin san ku da yabon ku da shauƙin ku ولم تدم الطاعات مني ɗa'o'i ba ta da dawwama da dare ne in ta da'ar Allah ba ta dawwama tawaru ne takasulan dan kasala a waje na walakin na li azman sai dai hakika a gare ni akwai azma himma da niyya da kulla damara akan yin da'ar Allah wala hawal babu dabara a wannan ko Mm, wala hawal la haula ba wata dabara la haula wala quwwata na yi na yi na abin ya wa wala haula ne kadan tawaro ne Allah ya kara shekara amin na'am azamtu ala fi'lil awamiri haka nan na himmantu a bisa kulla niyyar aikata sadar da umarni umarnin Allah tarikan jami'an nawahi ina mai niyyar barin dukkanin hana-hanan Allah wal fu'adu bika takal zuciya na wadai da kai ta dogara Mm, kawai an ko gama alhamdulillah wasibtu bi rabbi na amince da ubangiji na Allah wal aminu wasilati haka kuma na amince da annabi Ahmadu wanda yake amintaccen Allah shine tsani na zuwa ga Allah ajirni tsirar da ni gariban fi Halin jawarika kasancewa ta ni gariban bako ne kan nazar da hakika wannan bakon ya sauka fi jiwarika a cikin makotaka da kai ya rasulallahi alaika salatullahi Latin Allah ita bata gare ka summa salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa ashabin sahabbai udati ila subul alu da sabu ko su ne masu shiryatar da ni zuwa tafarki madaidaici shine tafarkin nan na annabi sallallahu alaihi muhammad wasallam harful mim harafin mimi حبيبي رسول الله واو المتيم مدى الدار فيه خاضر يتجمجم فقد حل في سوداء قلبي وداده وهل سمى للخنزير فيه تكلم فما ترك البوصير قولا لقائل وكعب وحسان المديه تكلموا وقد نطق القرآن بالحق مادحا سجايا رسول الله والذكر أحكم وتكفيه مدحا ذاته وسماته محمد وصف جامع المدح مبرم تذكرته وسط الفيافي وقد جرى بنا هيكل يفري الفلا ويحينم وقد ضرب الركبان والبعض راقد ونار اشتياقي والهوى تتدرم يذكرني بحر المحيط مفيضه أبو القاسم البحر الخضم الغضمضم يذكرني وادي النقى وبقيئه وللصخرة المنسى وداد ومغرم فهل تسمع الأيام للعبد عودة إليها فإن القلب مني أسفم أصاح وليتي والمحب مسامح إذا ما تمنى هل لديها أحيم فأشفي قليل القلب عند نبينا وأوي قليلا وأوي قليلا والذنوب تحدم سلام على خير الأنام محمد سلام على من هبه القلب يكلم سلام على خير القبور جميعها سلام عليه وأبهى وأفخم سلام على هاد العباد محمد سلام على خير الورى وأعظم سلام على هاد العباد محمد سلام على خير الورى وأعظم عليه مع العال الكرام وصابه صلاة وتسليم بزينك أختم na'am
حرف الميم harafin mimi
حبيبي رسول الله shehu ya ce masoyina manzon Allah وهو المتيم shine abun bautar da ni cikinsa wawal mutayyam abun bautar da ni da walar da ni cikin yabansa مدى الدهر mutuƙar zamani فيه خاطر cikinsa يتجمجم ne haɗari haɗari tuntuntuni na ya ta jamjamu yana gurna ni fiye cikinsa madaddare mutuƙar zamani مم. فقد حل في سوداء قلبي وداده soyayyen manzon Allah hakika ya sauka ya dira cikin tsakiyar nan na zuciyata وخل ثم للخنزيز فيه تكلم shin yalla akwai magana cikin manzon Allah lil hinzizi ga mutum mai tsananin fasaha da balaga hinzizi zai iya yin ko wata magana ya gamsar iri na ina annabi sai Allah sallallahu alaihi fama taraka al-busiri qawlan liqa'ilin yace in ma da hinzizin irin nawa to amma dai hakika imamul busiri muhammadu dan sa'idu radiyallahu anhu an ma taraka bai bar kaulan zance ba liqa'ilin ga mai faɗi cikin manza Allah ko me za mu faɗa mun ji ya faɗa busiri ba dama Mhm.
wa ka'bun kabu wato ainihin ɗan zuhairu shi ma ya- ya- bai bar abun faɗi ba wajen mai faɗi cikin yaban wa manza Allah hassanu wa hassanul ma- da hassanu kuma Al-Madihi wa takallamu.
hassanul madihi da hassanul madihi shine mawaƙan manza Allah su biyan sahabbai ne da su da imamul busiri ba su bar mafaɗa ba ga mai faɗi cikin yaban manzan Allah su su uku nan takallamu haƙiƙa sun yi magana wa qannataka al-qur'anu haƙiƙa ƙur'ani na Allah ya yi magana ya yi furuci bil haqqi da gaskiya Madihan saja ya rasulillahi yana mai yada- yaban tadodi na manzan Allah wa zikra ahkam wa zikiru kaga ko alqur'ani a hakamu shine mafi kyautatawa wajen fadar yaban annabi saboda Allah ne ya yi shi kuma ya san shi
wa takfihi madhan zatuhu zatin manzon Allah ya ishe shi ainihin wato yabo shine zatin jikinsa Mm. wa da sumatuhu kuma wato alamcinsa da sunayensa muhammadu wasfun annabi Muhammadu sufa ne jami'ul madhi mai tattara dukkanin yabo Muhrimu.
mai ɓame shi inda yabo ne a cikin manzan Allah kakaf an kai an ƙure komai yana cikinsa ya yi ibrami
tazakautuhu wasal fayasi na tuna ko annabi muhammadu na ambace shi ina tsakiyar nan na wato sararin sama wa qaddara bina haikalun wato hakika karankarman jirgi jara yana gu- jara ya yi gudu bina da mu yafril fala yana kyakkece jejejjika muna tsakiyar sama wa yuhainimu jirgi yana ta gurnani ne ko ina ta tunawa da ambaton manza Allah Mm, kawai ni ko ina ta yaban manzon Allah wa qad balibar rukbanu hakika ma ya jirgi ɗariba sun yi ji daɗi sun yi farin ciki wal ba'du raqidun saboda AC da sanyi na jirgi da abubuwan ci sun yi farin ciki walbaru barun su ma raƙidun suna ta bacci wa amma narushtiyaki ni ko ina cikin jirgin wutan nan na shauƙoƙi na ga annabi muhammadu walhawa da soyayya takadar tana ta bula tana ta ci bal bal bal bal bal bal a cikin zuciyata rukunan an buga AC an sha an sha abubuwa kawai ana ta abu ne ko ido na biyu ina cikin cin wuta shauƙin annabi ina ta Sallallahu alaihi yabansa wasallam.
ina cikin daɗin kenan na'am yuzakkiruni baharul muhitu mafidahu wato kogi mai kewaye duniya teku barul muhiddi yuzakiru ni yana tunatar da ni mufidahu makwararan nan na baiwan manza Allah da muka je na hango maliya na hango teku na gani kawai yawan abin da na gani kawai sai ya tunatar da ni baiwa annabi ta fi haka Mm. kwarara na faira na baiwar annabi abul qasim shine uban alƙasim al baharul khidamul wanda gatam yake kogi ne mu cikakke gaɗamɗamu tab-tab bam kogin baiwar manzan Allah sallam yuzakkiruni wadin naqa yana tunatar da ni wato wadin naƙa wato o- o- wato wad- o- o- bigiran nan na naƙa na wa madina baqi'ihi yana tunatar da ni baƙi asa wa lisakhratil malsa yana kuma wato tunatar da ni wato ainihin fan- dutse fa wanda yake mai santsi a wadadu Mm, widadun soyayya wa magramu da bege na wani manzan Allah sai ka koma wa ba lisakhratil mansa wadadun soyayya wa magaramun da bege yi zakiru ni wadin naƙa fa'ilin Na'am.
taƙadimul mafa'ulin wadadun soyayya wa magaramun fa'ilin kenan na'am shehu to yuzakiru ni yana tunatar da ni wadin naka bigiran nan na wadin naka shine madina wa baqi'ihi yana tunatar da ni da baki'ar annabi shine makabartar sahabbai wa lisakhratil marsa yana kuma tunatar da ni da wato dutse wacce take mai santsi shine dutsen uhudu haji kenan soyayya ce take tunatar da ni waɗannan gurare ina tuno baki'a in tuno wadin naka in tuno kuma ga munan a uhudu Mm?
alhamdulillah
kai uhudu bana in ko Allah ya kai mu mun je mun gewa ya har mun je ko wajen jabalul misk na annabi ya shiga din hayo kamshin yana na kara annabi amin na'am fa hal tasmahu al ayyamu shin yalla kwanuka za ta yi rangwami da Audatan dade lil abdi.
koma- wato komawa rangwamin komawa ga bawa ilaiha zuwa madina fa innal qalba minni atqam Hakika zuciya nawa ya zama mafi ciwo da sababin shauƙin komawa Madina. Allah akbar. Mm, Kullum Allah. Mm, Allahumma la haramana Allahumma min alharamaini kullu waqti. Allah kar ya hana mu amin kowane lokaci.
asaha Ya kusanta gare ta walaiti ina ma dai ni.
wal muhibbu musamahun masoyin kuma shine ni ya zamanto ainihin abin yi waran gwami idza ma tamanna idan ko da yaushe ta yi buri ita Hal- zuciyar hal ladaiha uhayyimu shin yalla ko a gare ta akwai mahimanta a can madina gare ni ma'ana halalla da ya uhayyum Mm.
Eh, shauƙin da nake ciki to da zuciyar tawa da ni da ruhin da jikin shin ko ina ma dai a ce ina da ma ina da wato ainihin mahemanta wajen da zan je in kafa hema in zauna in ta ziyara annabi akwai kuwa alhamdulillah Mm, kullum alhamdulillah fa ashfi alilal qalbi Mm, ina warkar da i- mai illan nan na zuciya inda nabiyina Eh, nan ga annabin mu duk wata illa ta zuciya da na je nake samun waraka wa urwi galilan kuma ina kosar da wato mai kishi na ruwa wa zunubu tuhaddamu zunubai kuma wato ana rurrusa su mana illolin da
Galilan?
galilar
alilal qalbi illan nan na zuciya da kuma galil kishi da kuma zunubai duk uku nan ina zuwa da ake min maganin su zunubai ko a rusa su gaba ɗaya in zama babu zunubi sai mun- sai ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am salamun ala khairil anami gaisuwa ya tabbata a bisa fiyayyen talikai annabi Muhammadu muhammadin mai suna Muhammad salamun gaisuwa ya tabbata ala man hubbuhul qalba a yaklamu bisa wannan da soyayyarsa yake ji wa zuciya ciwo salamun ala khairil quburi jami'iha gaisuwa ya tabbata a bisa mafificin kaburbura baki ɗaya shine kabarin annabi Muhammad salamun alaihi sa gaisuwa ya tabbata gare shi wa wa abaha shine mafi kwarjini wa afhamu mafi girma sallallahu alaihi wasallama salamun ala hadil ibadi muhammadin gaisuwa ya tabbata a bisa fiyayyen bayi annabi muhammad salamun ala khairil wara gaisuwa ya tabbata a bisa fiyayyen talikai wa wa a'zamu shine kuma mafi girma ga halittar Allah gaba daya salatun wa taslimun salatin Allah da gaisuwarsa alaihi tabbata ga manzo Allah ma al al tare kiram da alaye masu wa girma da sahbihi sahabbansa bi zainika da ahtim salatin nan da salamin nan ne a hatumu nake cika wannan kaliya ta mimiya tawa
khasumi aidan harafin mimi komawa cikin magana shehu bai gaji ba Allah ya kara masa faila mahamin fuadi hubba laila wa tandami widadu imam al hashimi al عليه الصلاة والسلام.
mufakhami hada bi hadil ashikina bi zikrihi ruwaidaka rifqan bil muhibb al mutayyami مم.
محمد محمود محمد أحمد محمد مختار حبيب المقدم محمد طه عاقب ومصطفى بشير نذير ديغم أي ديغمي da ani hawal mahi siraju wa innani bi zambi maqulu faman li bi sallami rasulun aminun wa wahadin wa rahmatun abul qasim al mansur tursi wa ashumi sara al mustafa laylan wa wafa bi khamsatin aradna biha wal fadl lil mutaqaddimi wa awsa biha inda al uruj muwakkidan fa fiha yanalu al abdu kull taqaddumi lahu wa bihi kum وكأن تواضعا ترى قرة للعين من خير منعم إذا قمت من بعد الوضوء مرتلا وتسجد من بعد الركوع المعظم لقد ضويت عنك المصافة زهرة وصلت إلى المحبوب كبر وعظم لرب إله العرش شكر مؤيد على المصطفى المختار سر المقدم أسائله تحقيق ما كنت راجيا لديني والدنيا بطاها المفخم هدايا يا تكسير صلاة مسلما على ذلك الكنز العظيم المطرسم حرف الميم أيضا harafin mimi komawa cikin magana shehu bai gaji ba mahamin fuadi hubba laila shehu ya ce wudadu ko imam al-hashimi soyayyan nan ta shugaba ba hashimin dangi annabi muhammadu al-mufakhami abin girmamawa to soyayyarsa maha ya share an fu'adi daga barin zuciyata hubba laila san laila watan dan da da budurwa da ake ce mata tandamu duka ya goge su babu su a raina an gama duk wannan laila da maila din da tandamu kiyo da soyayya annabi ta goge mun sake rayuwa na lafiya lau idan akan laila da maila ko akan tandamu ake rigima to ba na santa na'am shi ba ni da ita
hada biya hadil ashiqina mai kora wannan na masu shauƙi hada ya kora biye da bi ni zikrihi da ambatan manza Allah ruwai daka rifkan yi a hankali yi sannu sannu rifkan kana mai tausasawa gare ni Bil ko muhibbi kana mutayyan.
mai tausasa a hankali kana mai tausasawa bil muhibbi ga masoyi shine ne in ya almutayyami abun bautarwa da wahalarwa da beje da soyayyaka sallallahu alaihi sallam muhammadu annabi muhammadu muhammadun abin yabo ne na Allah abin yabon bayan Allah ne muhammadun annabi muhammadu ahmadun ahmadu mai yawan yabo ne ga Allah muhammadu annabi muhammadu muhtarun abin zaɓi ne na Allah habibil muqaddim masoyi kuma na Allah almuqaddim na'am mai gabaci kan kowa
muhammadu annabi muhammadu taha shine ɗaha aqibun shine na ƙarshen annabawa wa mustafa shi kuma shine abin zaɓin Allah abin zaɓin bayan Allah bashirun shi mai bishara ne da aljanna ga masu bin Allah mai nazirun gargaɗi ne da wuta ga masu saban Allah daigamun shi zaki ayu ne daigami ainihin zaki duk zaki shi zaki ne na Allah wanda yake ƙarshen sadaukai shine annabi Muhammad
da ani hawal mahi soyayyar nan ta mai share kafirci da ani ya kiraye ni asiraji wanda yake fitila wa innani bi zambiya maqulun amma ni kuma gashi soyayya ya kira ni amma ni abun kullewa ne bizan biya da zunubi na kamali bi sullami wa naka samu da ba da kuran kuranga Mm.
sun taka je sana a kulle Allahu akbar kawai rasulun shi manzo ne aminun amintacce wa wa hadin shi mai shiryatar da bayi ne wa rahmatun kuma shi rahama ne na Allah ga halittar Allah baki daya abul qasim shine abu- uban alƙasin al mansur abun baiwa taimako daga Allah Tursi.
shine kuma tursi wato ainihin garkuwa na ko kuma majaujawa na wa ashuri kuma garkuwa na sallallahu alaihi wasallama saral mustafa laylan manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abin zaben Allah ya yi tafiya lailan da daddare wa wafa bi khamsatin sai dawo sai ya zo mana da abubuwa guda biyar su ne hamsu salawati arazna biha mu kuma da albarkacin hamsu salawatin nan mu ma mun hau mun yi isra'i mun yi miraji da albarkacin sallar Mm. fadlu ko wannan mu yi isra'i ya mi'raji amma farala ga للمتقدم magabaci wanda ya fara zuwa shine annabi Muhammadu وأوصى بها yayi wasici biha da ita عند الأروج yayin hawansa da ya dawo مؤكدا yana mai karfafa wasici da sallah ففيها ينال العبد cikin fafiya cikin sallah ne bawa yake samun كل التقدم dukkanin ci gaba na duniya da lahira Mm.
haka dole mu rike sallah الحمد لله Mm, wanda duk ya sakaci da sallah yayi wasa da sallah to ba zancen ci gaba babu zancen samun yadda ake so in dai ka yarda Allah ɗaya ne annabi Muhammadu ko manzon Allah ne to sallah in ko mutum ya yarda Allah ɗaya ne annabi Muhammadu ya yarda manzon Allah ne kuma baya sallah to yardar kaɗaita Allahnka da yardar annabta annabinka zero x ba ta yi ba Mm, bisa duk wanda ya bar sallah kafiri ne مم.
annabi ya ce abin da yake babu wani abu da ya raba mu da su su ne kafirai illa sallah yawwa mu muna yi su ba sa yi saboda haka mutane mu riƙe sallah sallah ita ce farkon annabi ya faɗa hadisi cewa farkon abin da za a fara binkicen bawa da shi alkiyama mumini shine sallah idan aka samu sallah ta yi baya wasa da sallah to shi kenan komai ya yi ba abin da za a buɗa idan kuma aka zo ana duba ana fara bincike aka ga sallah ba ta yi ba ana sakaci da sallah to komai ma bai yi ba ba za a duba ba sai a yi hukunci kawai akan akan bala'i
Sani.
Haka- kuma ya isa sa- sallah daraja ya isa sallah girma komai da ka sani na rukunan musulunci مم.
a nan ƙasa Allah ya ba manzon Allah ranar jibrilu ya zo sha bakwai ga ramadana a kogo ya samu manzon Allah aka aiko shi komai ya tabbata ranar kalmar shahada aka fara lalle dama tauhidi a nan ne a maka kuma kowa ya sani amma sallah ita ce ta biyun abin da aka bayar na rukunai ba a kawo masalla a ƙasa ba sai da Allah yi kiransa ya tafi da shi aka je da shi guri na ɗaukaka na girma sannan Allah ya gana da shi kuma ya bashi sallah wai karkan ka ɗauka irin ta waɗancan ka a ce an tafi da shi wajen Allah ko ofis ɗin Allah a'a ko ina na Allah ne yana da Allah a ɗaukaka ce da girma da nuna muhimmancin lamarin aka yi saman da shi ai za ka gama ba a je an ba da sallar ba sai da kuma aka fice sama مم.
aka zama ba saman ba ƙasa kyau to kaga hajji kuma kowa ya sani an sau- an faralanta hajji ne a nan ƙasa ana nan ƙasa ba wai ana madina ne ba ma ana sannan kuma zaka ma haka to saboda haka za ka ga muhimmancin sallah ba ƙaramin lamari ba ne don haka muna jan hankalin duk yan uwa kowa ya riƙe sallah mutuncin mumini duniya da lahira sallah duk wanda ya sakaci da sallah to kuma ita sallah ita ce babban mi'iyar ma'auni na imani ma'auni na islamu sallah da kaji zuciyarka ba ta da muhimmantar da sallah to baka da imani cikakke Mm. sallah sallah mutum ya ji bai damu da ya je a yi sallah da shi ba bai damu ya tashi ya sallah lokacin sallah ba to imani ya yi zama ya zama ya samu lalura إنا لله Allah ka kiyaye آمين دعوة.
Mhm.
له وبه lahu da shi wa bihi wato da shi dai can dan shi Kum.
nan kumta shi da shi dan shi Allah kenan lahu li ajalihi bihi da shi kumta shi ya kai dan uwa واركأن yi ruku'i تواضعا kana mai kankan da kai ترى قرة للعين in kai sallah ka tashi kai ruku'i kai sujjada kai dan Allah tare da Allah ka ga wato sanyi gaidaniyarka من خير منعم daga fiyayyen mai ni'imtawa mai jika zuciya da rahama shine Allah daɗin da mai sallah yake ji in ya sallah kai mara sallah bai ji daɗi ba Mm. a shine nake ganin cewa ai ya isa ma ya isa arni da baya da addinin musulunci ba rayuwar banza ka rayu kawai babu ba sallah duk wannan lokutan kai ba kai baka da wani kawai kan- ga ka kawai yanzu in asuba ta yi ba kai sallah ba ka tashi kai sallah ba to shi arni bacci yake ci gaba da yi ko ko in ya farka kawai sai ya zauna azhar ta zo brush eh ba a yi sallah ba kaga in haka ne in kuma la'asar ta zo ba kai sallah ba to me za ka yi ai kana ji ma za ka ji rayuwa ba daɗi falala ce Mm.
ta baiwa ta Allah alhamdulillah mu mu- mu- mu ne musulmi Allah ya ba mu Alhamdulillah.
sallah muka gode alhamdulillah mu kuma a mu mu muka kuma muka gode Allah kuma ya ƙara mana da wazifa da lazimi alhamdulillah Mm. Amma mu bayan amsa salawatu muna wazifa muna lazimi safa da yamma alhamdulillah ran juma'a ko muna zikirin juma'a Allah ka ƙara barin mu amin idza qumta min ba'di alwudu'i idan ka tashi ya kai abokin magana ta bayan kayi alwala murattilan kana mai karanta ayoyin alkur'ani a tsayuwar wa sallah tasjudu min ba'di ruku'i sannan kuma ka yi sujjada ga Allah bayan kayi ruku'i Al-mu'azzani.
abin girmamawa in kai haka kaga sallah ta cika ko an yi ka- an tsaya an karatu an yi ruku'i an yi sujjada Mhm.
laqad tuwiyat anka almusafata zaharatan Hakika an naɗe tafiyan nan wato a bayyane wacce manzon Allah ya an naɗe maka ita a bayyane.
wasalta ila almahbubi Ka sadu zuwa abin so shi ne Allah.
kabbir Kawai ka yi kabbara.
wa Ka azmi girmama Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.
li rabbi ilahi al'arshi shukrun Godiya kuma ta tabbata zuwa Ubangijin al'arshi.
muayyadun Abin ƙarfafawa.
ala almustafa Ma'ana almukhtari godiyar abin ƙarfafawa ce da lallaitawa a bisa Mustapha abin zabin Allah shi ma godiya ta tabbata gare shi da yabawa don ya cancance ta don shi ne wa siɗatul uzama cikin samun dukkanin alkhairi sirri shi ne sirri na almukattami abin ɓoyewa.
usailuhu tahqiqa ma kuntu radiyan Ina roƙon Ubangiji tabbatar min da abin da haƙiƙa na kasance ina ƙaunarsa ina Lidini.
son salidi ni ga addini na.
wa dunyai da duniya bi ta dahal mufahhan albarkacin ɗa abin girmamawa Allah duk burina da nake so nake ƙauna a duniya da lahira da addini Allah tabbatar mun da shi ya kuma tabbatar masa Allah tabbatar mana da namu Alhamdulillah.
dan albarkacin manzo Allah na'am hadaya ya taksiru salati hadayoyi na zuwa manzon Allah shine yawaita salati gare shi musalliman ina mai gaisuwa gare shi ala zalikal kanzil ina mai azim gaisuwa a bisa wancanan ka taska al'azimu mai girma shi ne Al-Mutalfai.
manzon Allah abun boyewa. Awa'ilu ba? Awa'ilu hurufu na wannan harafi na mimi ko?
Mm.
Da muke sa gaba ma'an fa'ali wa mm. To wannan shi kuma awa'ilu hurufinsa ya ɗauki wato harufan Muhammadu Rasulullah. Na'am shehu ya ce
ufoyi da amri lallah za mu sha wannan wannan wannan mu'amil fa'adin shine wanda muka karanta maka kirga awailu hurufu nasa kowa gani a diwanin sa ko zaka ga ya dauki Muhammadu Rasulullah yawwa mu'amil fa'adin hubbulillah mudani imam hashimi hadabiya kaga Muhammadu duk wannan kuma da muka sa gaba za mu karanta shi ne ya ɗauki wato haruffan nan na adadin ayar nan mai girma da wa'ufa wuro an baya ilalla inna Allah basirun bil ibad
wala hu aidan komawa cikin magana wato mu- sh- shehu bai gaji ba a cikin harafin mimi na'am وثقت بماه قد محا كل ظالم محمد المختار نور العوالم أفوض أمري للإله متابعا لمنهاج خير الخلق بار المكارم فشغلي مدى الأيام مده جنابه وأسمو به فوق الصحا والنعائم وثقت به في هالتي وإنني على كل خال خادم لابن حاشم دمنت له ما اجت دمدائه بها تأتلي مصري نعم.
على مدن صالم na'am وله عيدا komawa cikin magana harafin mimi shehu bai gaji ba Allah ya ƙara masa faila na'am وصفت بماهن ya ce na amince bi mahin da mai share kafirci annabi Muhammadu قد مها كل ذلك hakika ya share ya goge dukkanin wani azzalimi na da da na yanzu duka manzon Allah ya goge shi محمد المختار shine Muhammadu abin zabin Allah نور الأوالي wanda shine haske na ala- a- alamomin Ubangiji baki ɗaya.
أفوض أمري للإله Ina fawwara lamarina in ji shehu izuwa Allah.
متابعا Ina kaji wa fawwuru ko?
Mm.
Mutabi'an ina mai bibiya.
لمن هذا خير halƙi الخلق ga wato tafarkin nan na fiyayyen halitta shine annabi Muhammadu.
بحر المكارم Wanda yake kogi ne shi na makarimul ahalaki.
فشغلي مدى الأيام Shagali na matuƙar kwanuka.
مده جنابه yaban janibin manza Allah وأصمو به فوق الصحاء ina ɗaukaka burbushin tauraro su ha Wannan a'imi a'imi.
da tauraro na a'imi kisba kai ni kenan can su ne ƙarshen falakai daraja ta da girma na ɗaukaka bisan su bihi da albarkacin manzon Allah وثقت به في حالتي ina amincewa da manzon Allah koko na amince da shi cikin halai ana guda biyu وإنني hakika ni in ya على كل a حال bisa kowane hali ni Khadimun libni Hashimi.
hadimi ne na annabi muhammadu dan hashimu دمنت له na lamunce ga manzon Allah ma'ana ishtu sar da da mada'ihi na lamunce sar da mada'ihi jeranta yabanni na na bashi da mana damintu na bashi Mm.
ma ishtu mutukan na rayu biha ta tali da misri ita ne wato misri birni na take ɗaukaka ala mudni a salu bisa wato birane waɗanda suka ci gaba masu zaman lafiya ina ƙabasa mudun salim ma'ana ƙasashe masu tasowa na'am to mi- misiri birni na senegal da yabona da annabi ne ta ɗaukaka kansu
aballahu mahma kuntu khadima ahmadin abal al- Allah ya ƙi musa'ata kalbi munin zuciyata au hudu'i li zalimi ko kaskantuwa ta ga azzalimi mama kuntu hadim ahmadin tunda na zama hadimin annabi ahmadu sallallahu alaihi wasallam bacin rai in kaskanta ga azalimi Allah ya ki duk wanda ya taso zai bata min rai sai dai ya bata wa kansa duk wanda ya so ya kaskantar da ni sai dai shi ya kaskanta annabi ne ya yi aikin ba ni alhamdulillah alhamdulillah da komai bismillah irin wannan gwadawa yake cikaniyarsa Yawwa.
masa'ata kalbi Mhm.
munin zuciyata da bacin rai au hudu'i li zalimi ko kaskantuwa ta gurin wani azalimi to aballahu Allah ya ki mahama kuntu hadim aham- hadim ahmadin na kawai alhamdulillah mata na bani amrun ko da wadatu muhammadan yaushe wani lamari wato ya jibince ni yadda ya zo gare ni madatu muhammadan sai in yabi annabi muhammadu
fayuktifuni ma fata afkara alimi ba ya tahifu ni sai ya tsarabantar da ni ma fata afkara alimi abin da ya tsere wa tuntuntunan nan na talikai ko me ya buduro min ko nake so ko zai yi ko za a yi ko me kawai sai- sai manzala ya tsarabantar da ni abin da ya fi karfin tunanin halitta duka ba ma wai abin da nake son yi ba Eh, saboda albarkacin yabo na ga manzon sallallahu Allah alaihi wasallam na'am ramaitu bihi wajhal aduwi wa Na- hizbi Na jefi fuskar nan na maƙi bihi da manzan Allah wa hizbihi da jama'arsa وأصطو بسيف المصطفى wa asdu ina yin tumbance bisaifil Mustapha da takobin nan ta abin zaben Allah خير خاتم yayyan cika makin annabawa ina tumbance ga maƙiya da dukkanin azzalumai shine fin ƙarfi.
مم.
a yi a yi a rasa yadda za a yi ta kai a danna nan a danna can a rasa tun ya zo ka da kai shi ya faɗi Mm, ka take shi ka shige to asɗo saɗawa kenan
yasumuna khasfan lil janabi suna taya kisfewar haske ga janibin janabihi janibinsa wa izzatuhu billahi wai girman da Allah ya yi da hasken da ya zubo mana na annabi shi suke tayawa ya za a yi su bata shi ya za a yi su kife hasken wane mutum Hmm. alhamdulillah rabbil awalimi izzatu buwa ya sakuwa billahi da Allah ne ubangijin talikai ilayka rasulallahi ashku zuwa gare ka ne ya manzan Allah nake kai fa kara innani hakika ni in yi faridun makaɗaici ne hatirun wulaƙantacce ne mana ni kaɗai ne ban da wani mataimaki ba kowa ya rasulallahi sai kai faridun Hmm. fi uyunil musakhin a idaniyan nan na masu wato ta ainihin masu ta kiyayya da sada masu cuta kenan suna gani na kawai gani nan ne olle Hmm.
ne suke neman su hakke mun
lama wajadu indi jiyushan suna nufin cuta gare ni ne suna son su barar da ni wai dan ba su ga sun samu runduna ta yaƙi a wajena wa ba uddatan babu wani tattali na makamai wala nasiran indi babu wani mai taimako a gare ni siwa zikri hashimi ba ce ambatan ba hashimin dangi annabi muhammadu shine makaman shine rundunar shine tattalin shine mataimakin ashe komai akwai Hmm.
radiyallahu anhu atatrukuni ya rasulallahi yanzu ko ka banni man sha'a dama jawanibi ga mai sanya cuci janibi na ya zalunce ni da mutane na ya rasulallahi za ko ka bari Mm-mm.
walam uhtaram ka banni ko ba a girmama ni ba min hubbi khairil akarimi daga sababin fiyayyen wato ainihin mai- mai girma ko fiyayyen manyan bayan Allah annabawa to annabi ma ba zai bari ba kuma magana da shehu yake yi yana magana ne da Allah yanzu ka bari kuwa ya Allah ka bar ni ko a turmushe ni a ki girmama ni ni kuma duk abin ba abin da na yau kowa sai duk abin da za a taso a yi mun sai dai dan kawai soyayya ta ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai bari ba bai ma barin ba gaske unadihi ina kirayinsa ya daha ya ɗaha a ahmadu ya amadu aqibun ya aƙibu na ƙarshen annabawa litunqis ubaidan Samo wannan ɗan bawan naka shine ni in ya samo shi abubuwan- daga sharrin nan na maƙi wa gashimi da gashimu maƙi da wannan ya fi ado gashimu mai ji kamar ya tashi ya dambe don tsananin ƙi kuma ya san yana tashi za a make shi sai ta tsalle tsalle yana ihu to gashimu kenan irin abin ya ci ƙarfinsa ya rasa yadda zai hasa da ta kai ta kawo
laja'atu ilayhi na fake zuwa manzala lam arum ghaira aunihi ba na neman taimakon waninsa yaqini shururan yana tsare ni sharrori min na jamadin daga sandararrun halittar Allah wa adami da sharorin ɗan adam a adami lahu satwatun saɗawa tumbanci ya tabbata lahu gare shi tastasilul kufra mallana take take tumbantar da kafirci mallana bisa da wata hiwa ke gare mu da irin wato tumbancin manzo Allah sanhu li ahli almazalimi take tun- tunkarowa take nufi zuwa ahalin zalunci ta murƙushe su mu kuma mu rayu lami lafiya su mul hadamtu allazi shadu na rugurguza abin da suka gina shi suka daga gini bi madhi da muhammadin gidaban annabi muhammadu tuni na rugurguje su da abin da suka gina na ƙarya tubalin toka fasara allazi ramu ramu abin da suka sama suna nema a kanmu sai ya zamanto ka ahlani ne na'imi kamar wato sururin nan na mafarkin mai bacci
ilahal baraya ya ubangijin talikai Allah al'adlu mai adalci zalbadashi ma'abocin tsananin roƙo na kiraye ka na roƙe ka Faƙaharan jami'al ida.
ka rinjayar da tilasta da wato ƙahara dukkanin maƙiya wal takfini khaira ni rahi kuma ka ije min sharrin su ya fiyayyen mai rahama Allah na'am haka lamarin yake naqamu minna iktifa'an li nahjiman sun yi azaba da takurawa gare mu ba don komai ba sai don muna koyi da tafarkin wannan da ba'asta ilaina ka aiko shi zuwa gare mu shine annabi Muhammadu mun rike tafarkinsa kamkam muna tare da shi shi yasa suke mana azaba wa huwa baharul makarimi annabi Muhammadu ko shi kogi ne na makarimul halaki nabiyul huda annabin shirya ne laisul ida zaki ne na makiya bazilun nada mai ba da baiwa ne abana li ahli rushdi abana ya kullal bayyana ma'ani.
da dukkanin masanai na addini la halin rushi daga halin shirya la majalna minhum Amin. arana sabilal haqqi ya nuna mana kuma tafarki na gaskiya jidda munasihin munafihin yana mai nasiha gare mu jiddan kwarai alaihi salatullahi salatin Allah ita bata gare shi ahli shi marahi kuma ali ne na jin kai
da in gaba anna dinuhu idan addinin annabi wato wala in gaba anna in annabi ya faku anna daga barin mu ba mu zamani da shi ba a- a a fili to Dinuhu dinuhu gairu gairu ga'ibin.
ga'ibin addinin sa kuwa ba abun fakarwa bane daga gare mu wa nasiruhu yarqa mai taimakon addinin annabi yana samun hauhawa da ɗaukaka li aksa salali zuwa mafi tsoro ruwan tsoro ruwan ƙarshen kurangogi
laqad haza ansarul Haza khanifati Ansarul Hanifati mataimaka addinin Hanifi shine addinin Musulunci laƙad haza haƙiƙa sun tare rutubatan Kwatan.
martabobi.
wa khadimuha ya'lu ala Hadimin- kulli khadim Hadimin ko addinin Musulunci ya alu yana ɗaukaka a bisa dukkanin wani hadimi.
alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.